أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wajiya ga tabbata ga Allah malaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke gabatar da karatu a wannan littafi mai albarka littafin usul sunna wallafar al-imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Allah ta'ala ya jikan shi yau muna takwas ga watan sha'ban hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dubu da talatin da biyar tara ko na'am tara ga watan sha'ban jira mai sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da dubu talatin da biyar daidai da bakwai ga watan jun shekarar dubu biyu da sha hudu miladiya a ci gaba da karatun na wannan littafi satin da ya gabata mun tsaya ne akan matsala ta goma sha shida ko? goma sha takwas na matsala ta goma sha takwas a inda muka yi magana akan matsala ta goma sha bakwai cewa lalle Allah madaukakin sarki ya ne wa bayansa magana a ranar tashin kiyama yadda zai zama babu wani ne babu wani tafi tsakanin mutum da Allah madaukakin sarki a yau insha Allah ta'ala za mu karanta wannan مسألة تقوم ساشدة تقوم شاكفة شيء الإيمان بالحوض وصفته إيمان دول الكفي da Allah madaukakin sarki ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallama na alkausara wanda za a tashi a ran tashi alkiyama da kuma sifofinsa malam yace wal iman bil hawd sannan yin imani da wannan tafsi da aka yi baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ɗaya daga cikin usulin ahlus sunna wal jama'a wa anna li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam hawdan yawm al qiyama tajidu alaihi ummata akwai wani wani tafsi wanda al'umma muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama za su gangaro wannan tafsi tare shi a wannan wuri عرضه مثل طوله فادنسا kwatankwacin tsawonsa da kwatankwacin tsawonsa masiratu shaharin gwargwaron tafiyar wata ɗaya ne aliyatuhu kofuna ko kokon shan ruwa da ke kan wannan tafki din wanda jama'a za su ɗiba su sha ruwa da shi ka adadin mutumin sama'i kamar yawan taurarin da ke sama على ما صحت به الأخبار أكن أبندا حديثي كتب في الجنة كبعد الأبائي والآثار بكما أثاري ولكن بني مكان أكن الآثار هو مكشي إذا كشي الآثار أنا نكن مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مكان ولن سما ده حديثي ده خبر dukkaninsu suna duk ana dunkule su ana sanya su a cikin al'asa shi ne imam suyuti a cikin alfiyin shi ke cewa wa shaharu shumula hadhihi al-athar ina fata an gane an hada fi sahara ma'ana abu ne wanda yake shahararre a wurin malamai hada waɗannan guda biyu alhadith da alkhabar a matsayin al'asa to akan abin da ya inganta na al'asa min ghairi wajhi ba ta fuska guda ɗaya ba imani da wannan tafsir da Allah madaukakin sarki ya bai wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin aqida na ahlus sunnah wal jamaa wanda ya zama wajibi kowanne daga cikin ƴaƴanka ma'ana daga cikin ahlus sunna ya imani da wannan kamar yadda ya zo a wannan hadisi din mun ji fadinsa kamar tsawon sa yake kuma kwatankwacin girmansa shine kwatankwacin tafiyan wata daya to tafiyan wata ɗaya ko ko akan jaki za a yi ko akan doki ko a kafa ne ma ya kake ganin tafiyan wata ɗaya sannan waɗannan kokuna ko kofuna da za a sha ruwan na ruwa na alkautara a ran tashin alkiyama kamar kwatankwacin ne yawwa yawan taurarin da kake iya gani a sama akwai wanda zai iya da yawan su babu ya tabbata a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fadi da tsawon wannan tafki nashi zai kai daga garin Madina zuwa garin Sana'a daga garin Madina zuwa garin na Sana'a Sana'a ko mun san kafin ina ne kasar Yaman nan ne kafin kasar Yaman eh Sana'a to asali a yafi Sana'a sunan garin ne to a wani hadisi da Imam Bukhari ya rawaito yana nuna cewa wannan tsawon tafkin nashi yana kaiwa tafiyan kaman daga garin Madina zuwa garin Sana'a na kasar Yemen haka nan a wata riwaya ya zo cewa wannan tafki nashi ya kai tsawon daga garin Ailata akwai garin kira Ailata har zuwa garin kuma Sana'a an gane ko wanda wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya karrama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin sha'aninsa da Allah madaukakin sarki yake inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna sari'aka huwa al-abtar wannan yana ɗaya daga cikin mafificin abin da Allah madaukakin sarki ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallama da shi akan sauran annabawa kuma ya tabbata a wani hadisi daban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fari ko haske na wannan ruwa da za a sha na alkautara ya fi nono haske jama an gane ko ya fi nono haske shi wannan ruwan da za a sha na alkautara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkanin wanda ya sha wannan ruwan ba zai ƙara jin kishi ba har abada duk wanda ya sha wannan ruwan a farfajin kiyama jama'a za a zo a yi fama da kishi to wannan kishin da ake fama da shi an gane ku to wannan duk wanda ya gangara wannan tafi ya sha wannan ruwa to ba zai ƙara jin kishi ba har abada Allah mu da roƙonka ka sanya mu daga cikin waɗanda za mu sha kada ka sanya cikin waɗanda za a haramta wannan shan wannan ruwa ya tabbata a hadisin da Imam Bukhari ya rawaito har yau fasalan da Abdullah ibn Abbas ya bai wannan aya sai daga cikin ta da ayyana tambayin sai yana cewa ai ya ji Abdullah ibn Abbas ya ce inna a'tainaka al-kawthar hakika mun baka kyauta mai yawa domin al-kawthar yana ɗaukar ma'anar ne kyauta mai yawa sai da ne shi a to amma ruwan alkawfara da kace an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan takifa sai Abdullahi ibn Abbas yake da shi ai wannan yana ɗaya daga cikin manya manyan alherorin da Allah madaukakin sarki ya bashi ashe ayar tana ɗaukar ma'anar kyaututtukan da Allah madaukakin sarki ya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma daga cikin alkhairan akwai akwai wannan tafki wanda za a je a sha ruwan alkautara a wannan ne jama'a an gane wannan ko na sai dai a cikin riwayar da imamu bukhari da imamu muslim sarwaita an samu imam muslim da imam bukhari duka a babin sarwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yi haƙuri har za ku same ni akan wannan tafi sai dai akwai wasu mutane waɗanda za su gangaro wannan tafi da nufin su sha wannan ruwa idan suka zo shan wannan ruwa za a ga mala'iku sun zo suna koransu mala'iku na dukansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangiji al'umma ta ne al'umma ta ne amma sai ga ana tsoron su sai Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai qad ghayyaru wa badalu ba'd ko la tadri ma ahdathu ba'd ai baka san abin da suka kirkiro a cikin addini ba a bayan ka ashe dukkanin dan bid'a da wannan malamai Imam Bukhari cewa dukkan bid'a ba zai karu an saurara ba dukkan mai kirkiran wani sabon abu a cikin addini ba shi ba san wannan ruwan alkausara sannan kafin ma bai ka ba domin a wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa za a zo da wasu mutane waɗanda na san su sun san ni su waɗannan mutane ne amma kuma za a kora su a hana su wannan ruwa ne bayan an cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baka san abin da suka aikata bayan ka qad ghayyaru wa badalu daga lokacin ne ke faruwa sai manzo Allah ya ce suhqan suhqan kuni san tabmin da su kuni san tabmin da kuni san tabmin da su da gare ni san tabmin da su da gare ni shi ne ɗaya daga cikin manyan tajiyai babban malami ibn abi mulaika yake wata addu'a yake cewa اللهم إنا نسألك إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا يا الله من روحك kada mu juya akan digadigan mu bayan ka shirya da mu akan addinin musulunci aw nuftana an dinina ko kuma a fitne mu a cikin addinin mu wani jama'a wannan addu'a ce mai girma wanda ya kamata kowa ya yi اللهم إني أعوذ إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتنى عن ديننا wannan hadisin kamar yadda Imam Muslim ya rawaito shi lamma hadisi kusan na dubu ɗaya da hamsin da hudu an gane ko sannan Imam Bukhari ma ya rawaito wani hadisi kwatan kwatan irin wannan a cikin Sahih Bukhari inda yake wa mutane bayanin cewa lalle tabbas wannan kogi da Allah madaukakin sarki ya faɗawa ko ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata kuma akwai wasu mutane waɗanda za su gangaro da sunan cewa za su zo sha wannan ruwa amma a ƙarshe za a kora su ba za su sha wannan ruwa ba Allah ta'ala kada ka sanya mutum waɗanda a haramtawa son ruwan alƙawtara jama'a wannan abin da muka ambata jama'a akwai tsoratarwa mai girma a cikin sa ga dukkanin mutumin da za a jawo hankalin shi game da bin Allah ko bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ya biya baya ya hukujiran naki domin idan aka ce wani dan bid'a ne to kai tsaye mutum ne wanda yake kirkira a cikin addini ya kirkiro kaza ya kirkiro kaza wanda ba shi da wani abu da Allah madaukakin sarki ya faɗa ba shi da wani abu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jama'a an gane wannan ko na saboda haka wajibi ne kowa ya imani da wannan kuma ya yarda da wannan jama'a an gane wannan ko Allah ta'ala ya yarda wannan ita ce gaban mu ta gaba wanda za mu tsallake insha Allah ta'ala kada ya rubuto mun cinye lokacin akan wannan gaban da yake Allah ta'ala mas'ala ta goma sha tara al-iman bi azab al-qabr imani da azab al-qabr Allahu akbar اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ما ليس والايمان بعذاب القبر ده كما ايماني بعذاب القبر وان هذه الامه kuma lalle wannan al'umma tuftanu fi quburiha za a fitine ta za a jarabce ta a cikin kaburburanta wa tus'alu an imani wal islam za a tambaye ta game da musulunci da kuma imani wa min rabbihi da kuma wane ne wa min wa min rabbihi za a tambaye ka kowa man rabbu za a tambaye mutum wane ne ubangijinsa wa man nabiyuhu kuma wane ne annabinsa wa ya'tihi munkarun wa nakir waɗannan mala'iku masu na munkarun da nakir za su zo masa kaifa sha Allahu azza wa jalla yadda Allah madaukakin sarki ya so haka za su zo wa kaifa arada da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya nufi haka wal imanu bihi wa tasdiq bihi da yi imani da wannan da kuma gaskata Allahu akbar yanzu idan aka ce wani akwai waɗanda suke mutum azabin kabari kila wasu ba su yadda ba jama'a an gane wannan ko kila wani ba zai yadda ba amma tabbas akwai masu inkari cewa akwai azabin kabari wanda ayoyin alqur'ani mai girma sun zo sun dinga bayani dangane da rayuwar barzakh cewa bayan rayuwar duniyar nan akwai rayuwar barzakh wacce ita ce nan rayuwar da za a yi na zaman kabari ayar da ta zo a cikin alqur'ani mai girma wacce take tabbatar da azabar kabari ita ce ayar da ta zo a cikin suratul ghafir aya ta 46 a inda Allah ta'ala yake ba da labari dangane da wannan mu'min ali fir'aun shi yasa yana daga cikin sunayen da ake kiran su ta ghafir suratu mu'min suratu mu'min kenan suratu mu'min ali mu'min ali fir'aun an gane ko wanda wannan mutum yake ya zo yana ta faɗa muku ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن للمسرفين هم أصحاب النار فكيف تذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب mummunar azaba ta tabbata ga iyalin gidan Fir'auna da shi da mutanensa sai Allah ya ce annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya shine mahallin shahi wuta ce za a dinga bidiyo musu da ita ghuduwan safe wa 'ashiyyan da maraice wa yawma taqumu as-sa'a ranar da za a tafi kiyama kuma Allah ne sai adkhilu ala fir'auna ashad al'azab ku shigar da iyalan gidan fir'auna mafi sanin azab wannan ayar ita ce ayar da ke tabbatar da cewa iyalan gidan fir'auna da shi kanshi fir'auna ana masa azaba a ina azabar qabr kuma azabar qabri jama'a takan gani tsakanin jiki da kuma ruhin dan adam sai wa a garan ga gangan jikin yana kunce ba abin da ya same shi amma kuma zuciyar ko in ce muku ran yana can ana azatar da shi an gane wannan ku? to wannan yana ɗaya wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyi da tabbatar da cewa lalle akwai azabar qabr saboda fir'auna da shi sauran kafirai gaba ɗaya ai kamar sauran kafirai ne waɗanda suka kafa cewa Allah kuma ba su imani da manzanni ba an gane ku? wannan kuma azaba ce ta barza an gane ku azaba ce na ta barza saboda haka wannan azaba ta barza ana musu ita suka ce dalili ko shine Allah ta'ala ya ce wa yawma taqumu as-sa'a nan an ce annahu yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya أما ذيك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ران ذات قيامة ذات كشكد إلى لجل فرعون مجدي ما في سيدنا عذاب جماعة قالوا أنه الله تعالى لا تجد saboda haka ya zo a cikin hadisai da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi mana bayani dangane da wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya zo wucewa kusa da wasu kaburbura guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahuma la yu'azzaban lalle waɗannan kaburburan guda biyu ana musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabir abinda ake musu azaba akai kuma babban zunubi domin in muka dauki ma anan ta zama mai kenan ma ce mafsariya wa ma yu'azzabani ko ta zama ma ce mawsuliya ma'ana wa ma yu'azzabani fi kabir ai wallazi yu'azzabani fi kabir abinda ake musu azaba akai babban zunubi النبي صلى الله عليه وسلم cewa amma ahaduhuma fakana yamshi bin nahima dai daga cikin ya kasance yana yawo da gulma da gutsuruko ma da hada wuri domin jama'a al-ghiba ita gulma al-gungumanci kuma shine hada wuri ka zo ka tsakanin wani da wani fara to dai daga cikin wannan shine sana'a wa amma al-akhar amma shi ɗayan فكان لا يستتر من بوله ya kasance baya koyi kansa yayin da zai tsari fitsarin da ake yi a gefen masallaci misali ko nan ka je ka tsuguna a cikin jama'a na kallon ka daga nesa yana ɗaya daga cikin abin da in ka mutu akai za a maka azabar kabari Allah ta'ala ya sani dan haka sai jama'a ka sai dan uwa duk lokacin da zaka yi fitsari ana da buƙatar kai ka tsirce kanka kada ka bayyana kanka inda jama'a za su ganka a wata riwayar ta daban annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa amma al-akhar fa kana la yatanazzahu min mawlid dayan baya tsarkake kanki ne daga fitsari yayin da yake fitsari a madadin kawai ya bari fitsarin ya gama tsiga gaba daya sannan sai ya wanke a fitsarin yana cikin diga bai gama diga ba kawai ya sa ruwa ya wanke sauran kuma ya bata masa wannan sai ya kuma ya bauta wa Allah haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke sabba wa mutum azabar qabr a wannan yanayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki kabar dabiru danye ya tsaga shi kashi biyu ya sassoka akan wannan kaburbura guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana fatan cewa za a sauƙaƙa musu azaba matuƙar wannan abu bai bushe ba matuƙar wannan kabar ta dalilu ba ta bushe ba to za a sauƙaƙa musu azaba a cikin abubuwan amma daga lokacin da suka bushe to daga wannan lokacin kuma shi kenan za a cigaba da musu azaba اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر yana daga cikin abin da ke tabbatar da azabar kabari umarni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana a cikin sallolin mu cewa ɗayan ku idan ya zo yin sallah kada ya sallame sallarsa har sai ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu na farko ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam Allah ina neman tsarinka daga azabar wutar jahannama wa a'udhu bika min azabi al-qabr kuma ina neman tsarinka daga azabar kabari wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allah ina neman tsarinka daga rayuwar mutuwa da ta rayuwa wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal sannan ina neman tsarinka ka tsare ni daga fitnar dajjal wanda yake mai shafafiyan albarka jama'a an gane wannan ko wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da suka tabbata jama'a an gane ko shine ɗaya daga cikin abubuwan da suka tabbata a sunna yana daga cikin abin da ya tabbata hadisin da imamu tayyib ya rawaito hadisin Uthman bin Affan Allah ya kara masa yadda wata rana an je an yi janaza aka binne wani bawan Allah ya ga Usman nan Affan ya fashe da kuka sabai da tambaye shi ya Usman ma ya duki ni ke ta kuka ana ambatan aljanna da wuta ba ka yin kuka amma idan aka zo aka ambaci aka zo a cikin mutum kabari sai ka fashe da kuka Usman nan Affan yake cewa wallahi ba wani abu ke sa ni kuka ba sai dai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal qabra awwal manazil al-akhirah lalle kabari shine masaukin farko na zuwa lahira fa inna jalil musahibihi idan ma abutun wannan kabarin ya tsira daga azabar kabari fa ma ba'dahu aysaru min abin da duk zai biyo bayan wannan zaman kabarin ne ya fi mai sauki sama da wancan abu jama'an gane wannan ko wa in lam yamju min usahibi amma idan ma abokin wannan kabarin bai iya daga azabar kabari ba kama ba'dahu ashaddu min abin da zai biyo baya ya fi tsanani sama da wannan azabar da aka yi masa kabari Allahu akbar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na daban da yake kwatanta yanayin yadda mumini ake masa bishara da yadda ake wa kafiri yake cewa mumini idan ya gama ansa waɗannan tambayoyi za a nuna masa masaukinsa a gidan aljanna da masaukinsa a gidan wuta za a ce shi wannan shine masaukinka na wuta amma za a bai wani wannan gidan naka Allah ya kira sanda daga azabar wuta wannan kuma shine masaukinka a gidan aljanna sai a buɗe masa ƙofofi da gidan aljanna yana faɗan irin waɗannan ni'imomi na gidan aljanna Allahu akbar mu'mini sai ya fara cewa rabbi aqimis sa'a ya Allah a tafi kiyama mana ya Allah a tafi kiyama mana me yasa saboda yana ganin waɗannan ni'imomi da zai samu zaman kabarin ya takaita shi kware da gaske daga shiga aljanna saboda ya san tabbas idan aka tafi kiyama ina za shi aljanna bi idnillahi ta'ala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali ɗayan cewa kafiri ko mujrimi wanda yayi wa Allah ne idan aka sa shi a cikin kabari mala'ikun sai masa tambaya ka ta amsawa za su dinga dukan shi da wata irin guduma ta ƙarfi wani in aka buge shi sai kai shi ya tarwatse gaba daya sai ya fashi ya nike a cikin ƙasa za a ƙara zaro shi a mai kamar yadda yake a ci gaba masa wannan azaban har zuwa ran tashin alkiyama amma ana masa wannan azaban abin da yake cewa rabbi la taqim as-sa'a ya ubangiji kada a tare kada a tare kiyama ya ubangiji kada a tare kiyama Allahu akbar me ya gani ya ga matocin shi a cikin gidan wuta kuma yana da yakinin cewa abin da ake masa anan nafila ne da bakin Hausawa abin da zai je tarra kan bala'in ya fi wannan musiba الله أكبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر بينك جماعة عذاب القبر جسياني كما تبت ولن لما لا يكون بجابي يا تبت حديثي أن صلى الله عليه وسلم يا بيان سوى ذا أسوه مسد ملائكة بجابي سزو وأن لا سوتي متى تنبيوي سنن سكو منكر جنكير شيسا الإمام عبد الله أبو بكر بن أبي داود يفل يسلم مهمة الشاح الحائية لكي سوى ولا تكثرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصف kada ka kuskura ka kafin cewa azabar kabari yana cewa a mene wanda abin ya bace ne ma'ana kada ka kuskura ka yi inkarin cewa akwai mala'iku guda biyu masu suna wane munkar da nake sannan kada kai musu cewa akwai tafki da annabi sallallahu alaihi wasallama zai sha da al'ummarsa sannan kuma kada kai inkarin cewa akwai ma'auni da Allah zai yi awo da shi a ran shakar kiyama wanda a karatun mu na bayan mun karanta maganar al-mizan a wancan sati jama'a an gane wannan ko mala'ikun nan idan suka zo kabari bayan an kai mutum an haƙa rami an binne shi yayin da mutane suka fara watsewa za a turo waɗannan mala'iku guda biyu iya ma wani a wurin tun kafin a bar wurin za a fara tambayansa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka kai mamaci aka rufe shi a kabari yakan ɗauki lokaci mai tsawo yana masa addu'a yakan ce da sahabbansa istaghfiru li akhikum ku roƙa wa dan uwanku gafara was'alu lahu taflita ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi ya amsa waɗannan tambayoyi fa innahu al'ana yas'al domin yanzu hakan nan ana tambaye shi a cikin kafin ku wurin ma za a fara tambaye shi al'amari na gani baka san yadda ake yi ban sani ba kuma dole kai imani a matsayin ka na muni ina fata an gane sai dai halittu guda biyu ne kadai ba sa iya jin azabar da ake wa mutumin da ke cikin kabari su ne mutum da aljihari annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya faɗi illa abin da yasa ba za a je da mu wannan azaba da ake yi a kabari ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake laula an tadafanu ba dan dan kada ku mutu ba la da'awtu Allah an yusmi'akum min azab al-qabr da na roki Allah ya jiyar da ku irin azabar da ake wuta a kabar bara ina fata an gane kun goga da ana ji azabar da ake wuta a kabari to da matsala ta gama faruwa ina fata an gane wannan yana ɗaya daga hujjoji da ke ƙara tabbatarwa da cewa tabbas ana yin mutum azaba a kabari kamar yadda kuma kabarin yana da ni'ima idan mumini ne zai sami ni'ima daga wurin ubangiji jama'a an gane wannan ko na wannan abin da ya tabbata kenan a wannan bangare da Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo mana ya tabbata hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wa anna hadhihi al-umma tuftanu fi quburiha tabbas wannan al'ummar za a jarabce ta za a fitine ta a cikin kaburburanta wa tus'alu 'an al-iman wal islam za a tambaye ta game da musulunci da kuma imani wa man rabbuhu wa man nabiyyu kuma tabbas za a tambaye su cewa waye wane ne annabinta waye kuma ubangijinta kowace rai za a tambaye ta wannan jama'a an gane wannan ko saboda haka mumini Allah madaukakin sarki zai ba shi ikon ansa wanda ko wanda yake kafiri idan aka zo zai dinga ihu yana cewa ha ha ha la ajin yace ban sani ba ban sani ba ban sani ba daga wannan lokacin waɗannan mala'iku za su fara dukansa da wata irin gujima ta ƙarfi za su dinga kalika shi har zuwa ranar za ta sarki ya kamar da na faɗi a wannan yanayin kuma za ka ji yana cewa rabbi la taqim sa'a rabbi la taqim sa'a jama'a an gane wannan ko na'am abin da na gaba da nake son tattauna mana game da wannan magana ta azabar kabari shine mu sani cewa wannan al'ummar ana jiraftar sai yanzu ne ne mafita ga wanda baya son Allah ya azabtar da shi azabar kabari shine mutum ya bauta wa Allah madaukakin sarki kuma ya nisanci aikata dukkanin zunubin da sun cewa babban zunubi mutum ya guji wannan ya guji aikata irin waɗannan manyan zunubai waɗanda ke sabba wa mutum azabar kabari ko mutum ya fara yin tattali na zuwa lahira kamar yadda ya tabbata wani hadisin an tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa ayyun nasi ayyun nasi atiyaku wane ne ya fi hankali a cikin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aktharuhum min nawfil karam shi ne wanda yafi kowa yawan tuna mutuwa wal isti'dad lima ba'da al maut qabla al maut da kuma yin tattalin abin da zai yi ya tarra bayan mutuwan kafin mutuwa wata jafi an da goro da kuma nisanta gidan rudi wato duniya والإنابة إلى دار الخلود da kuma komawa zuwa garin dawama wannan shi fi kowa hankali a cikin mutane domin idan ka san cewa za ka mutu nan kusa to tabbas kullum za ka tsaye tsarta za ka yi wa istighfari da kuma ayyukan alkhairi ba za ka bari ka zama daga cikin asharun nas ba jama'a ina fata an gane wannan na'am wannan shi ne abin da mutum zai tanadi jama'a domin jama'a ba mutuwa ake tsoro ba wallahi ba mutuwa ake tsoro ba ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda yana rera wani baiti yana cewa law anna idza mitna turikna da a ce mu din idan muka mutu za a kyale mu lakana al-maut rahatan li kulli hayy da mutuwa ta zama hutu ga kowane bawa kowane rayi da mutuwa ta zama hutu gare shi walakinna idza mitna bu'ithna sai dai mun fa idan mun mutu to fa za a tashe mu wa nas'alu ba'du an wa nas'alu ba'du an kulli shay a bayan mutuwa nan za a tambaye mu game da komai duk abin da muka aikata sai an tambaye mu Allahu akbar ashe in dai mun san da wannan ashe ba mutuwa bace abin tsoro a abin da zai biyo bayan mutuwar ita ce nan abin da ya kamata a yi tunanin ka domin dama kowane ɗan adam a rayuwar shi da marhala guda biyar ne wanda zai fasu su tun daga farkon rayuwar ta ƙarshe na farko da ɗan adam babu shi sai Allah ya samar da shi daga babu hal ata al insani ilmun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura Allah ta'ala ya ce hal dinnan malamin tafsir kace bi ma'ana qad ma'ana haƙiƙa tabbas wani zamani ya zo wa mutum wanda mutum bai zama wani abin ambato ba ba ba shi daga nan sai lokacin da mutum zai zama daga aina lokacin da zai zama a cikin mahaifiyarsa daga gudan gudan mani kuma gudan jini kuma gudan tsoka da kuma ƙashi har zuwa lokacin da za a busa masa rai a haife shi bayan ya fito daga cikin kuma zai rayu a rayuwar duniya mataki nawa kenan mataki na uku bayan wannan kuma zai mutu zai shiga kabari mahaya ta nawa daga nan kuma sai farfajiyar kiyama wanda shi ne ƙarshe mataki nawa biyar wannan matakai guda biyar kowane ɗaya daga cikin bawa in ji an haife ka shi kenan ta kare sai ka yi fasin turu waɗannan abubuwa ko wani ji guda biyar ya Allah muna roƙonka sun yamma daga cikin waɗanda za ka tsere su daga gaban kabari ka kuma nisantar da su a cikin kabarbaran su ka kuma sanya mu daga cikin aljanna da za a tambaye ka menene hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya boye mutane azabar kabari abu ne wanda kamar ka tambaya to azabar kabarin da aka ce ba za a je da mutum ba menene hikimar malam Usaimin rahimahullah a cikin wannan littafi mai suna al-aqid wa siya da shafin islam ibn taymiya a sanin da wannan littafi din ya dan dauko wasu daga cikin hikimomin da yasa Allah madaukakin sarki baya jin wannan azaba ya zabawa baya jin wannan azaba da ake umarci wanda ke cikin kabari yace na farko annabi sallallahu alaihi wasallam da ba yake ba dan dan kada ku mutu ba dan wanda ya ji wannan karan da wani ya san kabari wannan da kiri fa yau kwanin ya kare shi ko kuma la an ta gafar ba dan kada ku rika kin birni kada ku rika kin birni sashin ku ba mutum ya mutu a kin birni saboda ana jin tsoron kada a je a kai shi a ji yana kin ina fata an gane wannan ya daga cikin mu saboda kada ku yi zuwa ku je ku birni sauran yan uwanku dalili na biyu shine boye wannan azabar ta kabari sitira ce wanda Allah madaukakin sarki ya sanya wa mace sitira ce babu wanda san halin da yake ballanta na wani ji goran ta wa iyalan gidansa cewa ha kudin mutanen banza ma uban ku gashi na cikin kabari ana ta masa azaba ina fata an gane wannan sitira ce ga shi wanda yake mamaci an gane ko sannan na uku akwai rashin sanya damuwa ga su iyalansa an gane ku domin idan iyalan suka ji labarin cewa tabbas ane masa azaba cikin kabari to wannan abin zai sa su rika jin damuwa a cikin zuciyar babu wani rika samun nutsuwa cikin gida kowa kullum ya shiga rayuwa ne a karkar babu samun kwanciyar hankali jama'a an gane wannan ko sai na hudu Allah madaukakin sarki bai so ya kunyatar da mamata ba Allah madaukakin sarki baya son ya kunyatar da wanda yake mamaci an gane ko baya son ya kunyatar da iyalansa domin ila inda wani an sani za shi a haku ga ɗan kusa ana masa azaba ga uban kusa ga uwar kusa ga wancan naku ga wani naku yana kan an yi masa azaba da an nige irin wannan to nan asiri a tsakanin mutane an gane ko yawa waɗannan suna ɗaya daga cikin ababe waɗanda kai tsaye suka sanya ake koye wannan azaba ta kabari ba a bayyana ta ake zama an gane wannan ko Allah ta'ala ka tsare sai ma ne ya ci gaba da cewa zai mana bayani yanzu akan imani da ceto wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi a ran tashin kiyama إمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيوى والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكم أي إيمان قبل الشيطان أن محمد صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما da wasu mutane waɗanda za a fito da su daga wutar jahannama bayan sun ƙone gaba ɗaya ƙurmus sun zama kamar garwashi wuta sun ƙone gaba ɗaya fayu'maru bihim ila nahrin ala babil janna sai Allah ya sa a faso waɗannan mutane waɗanda aka yi musu azaba a sanya su a cikin wani kogi wanda yake kusa da kofar gidan aljanna kama ja'a fil athari kamar yadda ya tabbata hadisi kaifa sha Allah kuma yadda Allah madaukakin sarki ya so haka wannan abu zai faru wa kama sha Allah innama huwa al-iman bih haka nan kamar yadda Allah ya so wannan kamar yadda kuma Allah ya so haka nan innama huwa al-iman bih sannan dai kai abin da ake so kai kai shi ne kai imani da wannan wa tasdiqu bihi da kuma gaskata tabbas jama'a wannan gaskiya ne ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai yi farfaje kiyama gaskiya ne za a je wajen annabi Nuh alaihi salam kamar yadda ya tabbata a hadisin Imam Bukhari ya rawaito mutane za su ruga sai wajen annabi Adam alaihi salam kai ne farkon halitta kai ne uban mu gaba daya ka zo ka je ka cece mu zai ci musu a'a na ji an cika da shi bishiya na ji na ci ta saboda haka ku je ba yin cece ku ba a jojan annabi Nuhu alaihi salam haka za a cece wayewa har sai an zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai ce ana laha ana laha ni ce da ita ni ce da ita annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi gaban al'arshin Allah madaukakin sarki ya je ya fari ya yi wata sujuda mai tsawo ya gode wa Allah madaukakin sarki da wasu kalmomi wanda manzon Allah cikin shi yake bai san irin waɗannan kalmomin ba a yanzu da yake magana a kiyaman ne kawai Allah zai tusa masa wannan kalmomin a cikin zuciyarsa ya yabi Allah ya yabe ya masa bambadanci kwarai da gaske ina fata an gane bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan bambadanci ya yabi Allah madaukakin sarki sai a ce da shi irfa ra'asaka ya Muhammad dago kanka ya kai annabi Muhammad wa sal tu'ta tambayi abaka wasfa tusaffa ne muke so abaka kita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai ci wannan al'ummar gaba daya sannan sai a zuwa ihsani bayan an yi tsayuwa a farfajin kiyama na kusan tsawon shekara dubu arba'in ana tsaikar ga gumi ya kama kowa wani daidai ƙaurinsa wani daidai kafansa wani gwiwa wani ma gumishin ya shige ne kuma dukkanin wanda ka sani da gwargwadon aikin shi ya ko aikinsa a kansu zai ɗauko shi wannan nauyi domin Allah ta'ala ce ya hilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah sannan idan kai shugaban ƙasa ne kana kira mutane akan bid'a akan bata akan kafirci dukkanin wanda ya aiki da wannan bid'a da kake kira sai Allah ya baka kusan kusan laifin shi da ya aikata banda kuma nashi wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm da kuma nauyin waɗanda aka batar da su ba tare da ilimi ba shi yasa Allah ta'ala yake wa la yahmilunna athqalahum tabbas za su dauki kayan nauyin su wa athqalan ma'a athqalihim da wasu kayan nauyin tare da nasu wajen kwacin wannan dukkanin wanda ya sunanta wata bid'a in addini wannan shine abin da kaɗan daga cikin abin da za a yi masa Allahu akbar kaji ya tabbata ga Allah jama'a ko ko ana muduru ana samu wallahi ta mutar da sunan manzon Allah kuma ba za mu ja da baya ba Allah muna roƙon ka tabbatar da gadigan akan wannan aiki annabi sallallahu alaihi wasallam zai roƙi Allah mana wucin sarki daga nan kuma sai a zo a fara rabar takardu wa wubi al kitab sai a zo kawai a ba da takardu kawai takardu za ka gani a hannunka wani zai karɓi nashi a baya wani kuma kawai a hagu za a bashi wani kuma za a bashi a hannun dama ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su karɓi takardun su a hannun dama fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya in aka bashi a hannun dama zai ce ya ku mutane ku zo ku karanta takardana ha um ku zo ku karanta takardata inni zarantu anni mulaqin hisabiya lalle tabbas ina da yakini cewa ina haɗa hisabiya التي تنبت في عيشة راضية إن أسفل رايوة وتجرجية في جنة عالية أسفل الجنة ما توقفية قطوفها دانية كاي كتاتون بلان الجنة مقطا كان ذاتي لكم كلوا واشربوا هنيئا كشاك بوري بما أسلفتم في الأيام الخالية saboda abin da ya shuɗe a waɗannan kwanakin na farko gabata a duniya wa amma man uti kitabahu bi shimali amma dukkan wanda aka ba shi kitabin a hannun ne hagu me zai ce ya laifin lam kuta kitabiya kai suna ni ban samu littafi na ba dama ya ce a karanta ai azaba ce a cikin dama Allah ya ce wa wuji alkitab za a zo a rarraba takardu fatawar mujrimina mushfiqina mimma fihi zaka ga mujrimai suna jin tsoron abin da ke cikin wannan littafi wa yaquluna ya waylatana suna cewa ya kai samu ya hasaran mu wayo allan mu ma bi hada alkitabi me yasa wannan littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha bai barin karami bai barin babba sai ya tattaro Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira za su zama abin da suka aikata a halarci a wurin Allah wala ya'lamu rabbuka ahada Allahu akbar Allah shi cikin adalci ke Allah yake da dai Allah ne zalunta bawan shi komai tabbas ne wannan jama'a dan haka sai ne aiki domin wancan ne sannan akwai mutane kala uku sannan akwai da za a bashi tafi kuma a bayan bayan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi wanda aka ba shi littafinsa a bayan bayansa fa sawfa yad'u subura da sallaka jina kiran halaka wa yasla sa'ira kuma zai shiga wuta wata take mai mai matukar ci Allah ya ce innahu kana fi alihi masrura ya dauki asiri a gidansa yana farin ciki yana ta murna a duniya innahu dhanna an lan yaqum ya dauka cewa ba zai dawo gare mu ba Allah ya ce bala inna rabbahu kana bihi basira ai lalle tabbas ubangijinsa ya kasance ne ganin sa yayin da yake rayuwa idan mu'min su ka wuce wa idza maru bihim yataqamazun wa idza qalabu ila ahlihim mai wa idza qalabu ila انقلبوا انقلبوا في سفر كما سنتمنى وإذا رأوه إذا فجموا بهما قالوا إن هؤلاء الضالين الذي لم من ذلك سوانا سما نكني فيا جيان بالجم كما تقول تلك الجنة سنة قد سوى هذه وأن سالي نفت عن ذلك وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلبوا فتهموا سنوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء الضالون وأنتم سنة قد سوى الله أكبر التي وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون جماعة جماعة شيخون منظم الله صلى الله عليه وسلم غسياني منظم الله زي شيخو شيخو يفعل كوي على بيشي وانا زي شيخن با بيشي وانا زي شيخن با أما يثبت الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن وكرنت القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شيعا لأصحابه يوم زيزو ينتي تم كرنت شيع القرآن to in ba ka karanta Qur'ani ka sani ba kuma karatu kadai ba karantawa fahimtar shi sanin ma'anar shi jin aiki da shi iya karantawa a cikin farko jama'a an gane ko domin malamai sun ittifaqin cewa duk mutumin da baya karatun Qur'ani da tajwidi ba sallah ma yake yi ba sai ma har ta'dil sallah ba ijma'i ne malamai domin da yazo yin sallah zagin Allah yake yi yanzu mutumin da yazo yin sallah yake alhamdulillahi rabbil alamin me yake kenan al'alam bai nuna bil hamza ba bil ain sannan kuma alhamdu mun san rushewa da ke kashewa abin da ke cewa rushewa da ke kashewa ya tabbata ga Allah ina fata an gane i iyyaka na'budu bil hamza ya karanta bil ain ma'ana ba ba Allah kake bauta ba ya bo wajen ayi kun ce amin shi ma sunan wannan rukun azaba ka faɗa ka ce amin ka ji kayan wannan ni mutum ne sadda jama'a wallahi san kuma mun zara akwai matsala babba akan qur'ani ma karan kansu ku sani akwai mutanen da manzon Allah zai dame shi kashi gaban Allah shi ya Allah waɗannan mutanen sarki qur'ani a matsaura cewa kai wallahi mutum wallahi jama'a mutum ya tabi idan manzon Allah ya kai ka tsara gaban Allah shi ne aka samu wani batacce yana cewa ɗalibansa ka ku kuskura ku yi qur'anin nan ka ku kuskura ku yi daidai saboda duk abin da karanta na qur'ani hujja ne akan ka baka kai daidai ba ballanta na baka yi daidai kaji batacce Allah ta'ala ya shigar da shi dan mu batan nasu zai ƙara zai ƙara mana komai amma kun tuka wannan jama'a bata ne kuma bata bane a ce maka wai ka tsaya ka dina koyon Qur'ani ka yi nisa saboda irin hujja akan ka to madadin a ce ka yi kokari ka gyara karatunka ka yi kokari yanzu inda aka iya ma na sallan ma babu yanzu inda za mu tsaya ma ko da ƙofofin da mu toshe mu ce to kowa ya kan fatiha daidai ya fita ina tsammani kila a masallacin za a iya sa mutane kwaya biyu ne ba su kan fatiha daidai ba kila kuma sama da haka waɗanda ba za su iya karanta ta daidai ba na ce kila za a iya sa mutum biyu a masallacin nan dama wannan ai in ka irin wannan kuma jahilci ya zama kake ka gani ina fata an gani jama'a wannan shi ne an gane ko kuma lalle akwai mutanen da za a fitar da su daga wannan wuta wanda za su fito da shafa'ar Allah ko da shafa'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ina fata an gane ko shafa'an azumi azumi ba yana fitowa ranar alkiyama sai ce na hana shi shi da sa da rana na hana shi biyan bukatar sa awon shi ya Allah ka bani kitan sa azumi zai fito a ranar alkiyama sannan da wanda ya haddace alqur'ani ya koyi karatun qur'ani ya haddace alqur'ani ya san ma'anar shi yayi aiki da shi ya karantar da shi shi ma za a ba shi ta iyaye a cikin kiyama wannan tabbas a cikin kana san mahaifinka sunan hakika sai kai kokari ka haddace Qur'ani ran ta ta kiyama kawai shikenan shi sai ya zuka za a sama Allah ya taimake ka da imani shikenan da ya zo ko shi ga an zo an sa mai kayan sarauta a baje lokacin da kowa ke tsara na da kushi a sa mai kaya kayan sarauta da bulan sarauta ya ce ya Allah saboda ni akan wannan a ce bi asbi wala lakum alquran saboda dan ku ya haddace alqur'ani saboda ka jama'a kalubalen ku ahlus sunna a mai da hankali wajen sa ƴaƴa a kafin Qur'an da haddace Al-Qur'ani in kai ba za ka yi karantar da kai haddace a gida ba ka kai shi makaranta inda bai haddace Al-Qur'ani saboda ka samu wancan abin a lahira an gane ku kai kuma wanda baka da iyaye za su kai ka kai kokarin nema da kanka kai kai domin kai musu gata ko saboda wannan niyyar ka dai Allah ne ke nufi ka saboda ka niyyar ka ne kyau Allah ta'ala zai duba ta kuma ya maka hukunci akan wannan jama'a karatu ya karatu lokacin ya koyi insha Allah ta'ala ta tsiri zuwa za mu dora kan wannan matsala ta ce ko bi idinillahi ta'ala kuma za mu dauko littafin sabu islam ibn taymiya da ya rubuta kan ceto da sauran malamai waɗanda munasaba ta kama za mu zo dan yi bayani amma a take اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك بوجهك الكريم من الرياء والسمعة اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وجه غيرك اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وجه غيرك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم ادفعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في المخافة والتقاة واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم عليك بالذين يقتلون المؤمنين ظلما وعلوا وعلوا اللهم عليك بهم فانهم ليقتلونك اللهم دمرهم تدميرا اللهم احفظهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم احفظهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين